أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلك من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرا أنت تعني بها في دائرة عنايتك ونفعك أنت تبعني بها إلى أسماء حفظك وآياتك واربط نور الحاصل بها والمنتمين إليه من جور الجائلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفذ الصاهرين وتبيان البغاة المتربصين وشمات أعداء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai sharan albarka wato shirinmu na ayyuka sami shi da ke tattauna mawdu'ai mabambanta juna a mahanga ta addinin musulunci shirin ayyuka sami na yau zai tattauna mawdu'i ne mai taken tattali domin gobe kiyama maudu'in yana farawa da kamar haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halici rayuwa da mutuwa ba don komai ba sai don ya jarraba mu ya gani cikin wane ne zai tsaya ya yi kyakkyawan aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake cewa tabarakallazi biyadihi mulku وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا kina wannan ya nuna maka cewa dalilin halittar rayuwa da mutuwa shine dan a gwada mutane a gani ku zo wani wuri ku rayu wane ne zai tsaya yayi kyakkyawan aiki tunda kai dai ban ga wani da bulala ya tsaya a bayan ka ba da zaran ka yi sako ya shashauta maka da zaran kayi abin alheri ya ɗauko dala dubu ya baka a abin da za a baka na alheri in ka aikata ya fi dala dubu amma za ka same shi a lahira kai wani zaman can a duniya ma za a fara baka wanda kuma tabbas ne ba dole ne da ka ji da ka so sai ka koma wurin Allah ina da amincin Allah su tsara tabbata ga fiyayyen abin halitta shugabanmu masoyinmu annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gami da iyalan gidansa da sahabbansa da baki da ya kai dan uwana ke kallon mu ya ke yar uwa ta ke kallon mu da kuma sauraron mu ina umartan ka ina umartan ki da mu ci gaba da yin tattali da shirye-shirye ga ranar da babu kokonto sai ta zo domin sunnan Allah ce tsari ne na Allah a doron ƙasa cewa dole ne sai ka biyo ta duniya ka rayu ko da na fakan ɗaya ne ko da na minti ɗaya ne sannan ka garzaya ka je barzahu daga barzahu ka gangara tafi lahira shi kuma Allah a tsarinsa baya canzawa baya saba alkawari ina Allah ya gaya maka walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila yana daga cikin tattali da shirye-shirye domin ganin lahira shi ne ne mutum ya yawaita aikata ayyukan alheri gami da gaggawa zuwa ga aikata ayyukan alherin kaka ce a sai gobe zan yi a sai jibi a a yana daga cikin tanadinka da shirinka ga lahira shi ne aikata kyawawan ayyuka kuma gami da gaggawan aikatawa karka ita kana cewa zan yi zan yi zan yi sai sai mutuwa su ɗauke ka ba tare da kamitin ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma cewa mafi alherin guzuri shine mene jin tsoron Allah kenan duk abin da zamu yi mu fara sa jin tsoron Allah a ciki sannan mu biyo da shi da kyawawan ayyuka Allah da ya faɗa a cikin suran da ka riga ka haddace yana cewa wasari'u ila mafitin min rabbikum wa jannatin arduha أرضها وسارقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين أو أنا آية وساروا إلى ساروا إلى مسلم ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات كعرض السماء والأرض وإلى المتقين شيئا. bayan haka bawa zai zamanto yana mai bin tafarkin Allah subhanahu wata'ala yana mai bin umarnin Allah subhanahu wata'ala ba dare babu rana domin mene yana aikata ayyukan da yake wajibai Allah subhanahu wata'ala yake ayyuka baya wasa da su yana aikata sunnoni wanda manzon sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin cewa mai aikata su lada zai samu to wannan zai ya zama to yana daga cikin wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala yake musu bishara yana cewa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم معنى الله سبحانه وتعالى شيء هل يوين ولا سكتي الله شيء ubangijinmu sun mastakamu sannan suka tabbata akan haka ma'ana suka ci gaba da aikata ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aikata suka hannu daga ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a hannu shine ma'anar sun mastakamu to ta tanazzalu alaihim almala'ikatu mala'iku ne za su rika sauka a wuraren su wasu malamai suka ce a lokacin da mutuwa ta zo mu mutumin nan ke mala'iku za su rika sauka idan sun sauka me za su ce musu Allah ta kafu kaga halitta ba ka taba ganin irin sai mala'iku ce Allah ta kafu kada ka tsorata mu mala'iku ne wala ta hazanu mun zo daukar ranka ne kar kuma kai bakin ciki cewa za ka bar wannan duniya shi ne nan shi ne ma'anar wala ta hazanu kar kai bakin ciki za ka bar manya-manyan motocinka inna lillahi kar kai bakin cikin za ka bar hajjiya larai karfe bakin cikin za ka bar hajiya hawa ina abin da za ka samu a aljanna ya wuce wannan kagani wa abshiru sai su yi musu bishara bil jannati allati kuntum tu'adu da wannan aljannan da kuka kasance ana muku mene ana musu bishara daga nan sai su gaya musu ba nahnu awliya'ukum fil hayati dunya mu ne majibinta lamaranku a wannan rayuwa ta duniya wasu lahira haka nan ma idan kun je lahiran nan mu ne dai mala'ikun da za mu ci gaba da lura da ku kai a wancan aljannan wala kun fiha ma tashtahi anfusukum dukkanin ababen da kuke sha'awa kuke bukatar su to an tanaje shi a cikin wannan gidan aljanna da kayi kwaɗayin abu kai da zuciyarka ya karsa maka wani abu kana son ka ci dawoyi kawai sai da shi ka shi da shi malam a hannunka ma ba ka son ma ka kala kawai sai ya taso malam kana gasa kana juyawa kana wannan mala da yasa saboda ka sha wahala a duniya ka juye ma wannan wahalar na duniya yanzu ya zama tarihi nuzlan min gafurur rahim kace wannan masauki ne daga wurin ubangiji nan naku mai gafara mai hulun kai to a wannan lokacin fatarahu yuhibbu liqa rabbih sai ka ga mutum yana fata da kwaɗayi ya haɗa ubangiji shi so da ya ji wannan daɗaɗen kalmomi da lafazin da suke fitowa daga bakin da ne malami Ra'ad yana mai fatan ya samu lada a wurin Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa yake cewa man ahabba liqa Allah duk wanda yake kwatayi da fata na haduwa da mahaliccinsa Allah subhanahu wata'ala to ahabba Allah liqa za ka tarar da Allah ma yana bukatan Allah yana son haduwa da shi ai inda mauti ayyayin mutuwarsa yubashir sai kaga ana masa bishara da ridwani da yadda na Allah subhanahu wataala da kuma bishara na gidan aljanna sai ya zama to a wannan lokacin kaga mutum yana cewa mutuwar ta ji masa alheri wani ma za ga yana faɗa yana cewa a ni bai yanzu zan mutu na san kai da kake kallon mu ka taɓa ganin haka kaga mutum yana gaya maka shikenan ba zan wannan ciwon nawa ba na tashi ba ne wani ma ranar da zai mutu ko lokacin da zai mutu za ga har ya dan samu kaifi ma ya ma miƙe ya zauna ana cewa ya warke yana cewa ya gyara nan wurin a gyara nan wurin Allahu akbar ashe mala'iku yake ne mala'ikun da ne suke masa bishara suke nuna masa cewa mene cewa gashi nan mutuwa za ta yi Allah ya sa muna da ciki sai kaga an karɓar ransa yana mai jin daɗi Allah subhanahu wataala ya kwararo masa rahamominsa amma ba wanda yake kin haduwa da Allah subhanahu wata'ala to shi ma Allah subhanahu wata'ala baya son haduwa da shi me yasa kamar misalin wanda bai imani da Allah ko ko mai saba wa Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya zo zai mutu nan malam zai ga mala'iku malam narka narka malam idanu jajaye malam wane kan gwasan wuta daga nan wurin sai ga mutum ya ci daga nan wurin za ka ga wani yana ihu yana kururuwa wani ma har sai an kulle kofa ba za a ga yana yaga kayansa wani za a ga hada cin katiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za ka ga yana fitsari yana yin kashi yana ɗaukar kashin kuma yana ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya kawo haka saboda ya iya ga Allah so da kama kai da kake kallon mu ke da yake kallon mu da kuma sauraron mu ba ma fatan haka ya faru da mu to idan ba ma fatan haka ya faru da mu me ya kamata mu yi sai mu kiyaye tsakanin mu da Allah sai Allah subhanahu wataala ya kawo mana shi malam yace duk wanda ya kankance mutuwa za ta zo babu makawa sai ta sauka gare shi to ko shakka babu babu makawa a gare shi face ya fara kyakkyawan tanaji tsakaninsa da Allah na aikata kyawawan ayyuka da kuma ne sashi dukkanin wani abu wanda yake munana ne domin fa baka sani ba yaushe ne mutuwan nan za ta saukan maka musan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya faɗa ya ce zafi da raɗaɗi na mutuwa to ya fi ƙarfin takobi guda saba'in da mutane saba'in za su rike kowa ya tsari ka a lokaci ɗaya ka kaddara a ranka ka turanta ƙwalwanka cewa yanzu ga mutane saba'in kowa da wuka mai kaifi kowannen su a ce ɗaya biyu uku sai tsara haka wai za ka ga wannan zamani to zafin mutuwa ya shi haka misala sallallahu alaihi wa sallama ya ma al'umma sanasiha domin ne zamanto sun yi tattali ga ranar gobe kiyama su kuma yi hakuri da dukkanin abin da za su yi karo da shi a wannan rayuwar ta su ne ta duniya domin haƙuri ba kan abin da za mu yi karo da shi a nan duniya ya fi sauƙi a kan azaban mutuwa sannan azaban mutuwa ta fi sauƙi a kan azaban lahira da za ka tarar ko ne a cikin kabari ko ko ba a cikin kabari ba ko ko a cikin wutan ma Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa duniya cewa wannan mutuwan fa la mahalata babu makawa sai kowa ya yi ta saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake jiya wa manzansa cewa mene kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai an dandana mata mutuwa ka shirya ma wannan dandanan mutuwan kin shirya ma kanki dandanan wannan mutuwa dan baki sani ba baka sani ba yau din nan da ka fito ba mamaki Allah subhanahu wata'ala ya hukunta yau za ta dandana mutuwa akwai wani aikin alheri da kai yau daga hudowar alhijir din nan zuwa yanzu ko ko zuwa faduwar rana akwai wani aikin alheri da kika yi daga hudowar alfijir din nan zuwa yanzu ko ku zuwa faduwar rana ko ku zuwa daren nan in babu dan uwana fara tattali Allah subhanahu wataala kai tsaye ga wa annabinsa yace masa ne innaka mayitun wa innahu mayitun kai ma za ka rasu annabi na kamar yadda su ma ba sai sun dandana mutuwa Allah kuma ya kara jan hankalin mutane da cewa babu wani wuri da zaka gudu ka ce wai babu mutuwa a'a duk inda ka tafi in kai dan Najeriya ne ka gudu ka je Amerika mutuwar za ta ji ka in kai dan Najeriya ne ka gudu ka ce bari ka je kasan talakawa ko dai ka je wancan garin tunda su talakawa ne mutuwa ba za su je ba Allah ya ce ba ruwana mutuwar nan sai ta zo to balantana kuma ka je garin da ake yaki to kaga ka kai kanka gidan mutuwa ne to Allah subhanahu wataala sai nuna wa duniya cewa babu inda za ta iya guduwa ka ce mutuwa ba za ta same ka sai Allah subhanahu wataala ya ce masu guduwan ma su daina Allah ya ce kullan yanfa'akum al-firar in farartum min al-maut aw al-qatl wa idan la tumatta'una illa qalila ka gaya musu guduwa da suke yi kada wai mutuwa ta same su a'a su kar a kai su asibitin Najeriya mutuwa ake yi a tafi da su fi a cikin jirgi ba su Amerika ba su London ba su Ingila ba har har China kai har India Allah ya ce a kullun yan ba ku mun firaru min al-maut ai guje guje nan duk ba zai hana mutuwa ta dauke ku ba ka je ga wane ya gudu daga Najeriya saboda yana ganin ba asibiti daga can mutuwar ta dauko shi sai dai mene ga shi an dawo maka da gawon shi Najeriya ka gani wannan kuma kalubale ne gare mu mu mutanen Najeriya musamman kuma ga shugabannin mu ku ji tsoron Allah idan ba ku tsaya kun gyara mana asibitocin mu ba wallahi ranar lahira sai kun yi bayani filla filla billa billa yanzu ka duba arziki da wadata da Allah subhanahu wataala ya ma Najeriya babu wani asibiti kwakwara da za ka iya kokayya da shi na kasan waje bayan mu ne Allah subhanahu wataala a Afirka nan ya mana arziki arzikin da bai ma wasu ba shugabanni ku shirya abin da za ku gaya wa Allah ranar lahira gwamnoni ku shirya abin da za ku gaya wa Allah ranar lahira ku gyara wa mabiyanku talakawanku asibitocinsu madara mun sani ba kyawun asibiti bane ke hana mutum mutuwa amma fa yana rage wahala Allah mun tuba Allah ka yafe mana su kuma shugabanni muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su ikon gyarawa kai dan wani Allah subhanahu wataala ya kara faɗan wata aya Allah yake cewa aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka shige mutuwa ta sai ta kutsa ta bi ku ko da ko za ku shige kasan kasan kasan kasan bakwai idan ya kai dan wani ke kallon mu da kuma sauraron mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce mai hankali shi ne wanda ya fara makansa hisabi kuma ya aikata aikin da zai gaje zai ci gajiyarsa bayan mutuwa shi ko wanda yake fadiri ne wanda yake yana son ya shiga wuta ne shi shi ne wanda zai fitar ransa ya je tarar da ne azaba a lahira kuma sannan ya rika yaudaran kansa yana cewa ai Allah yana da gafara Allahu ghafurur rahim eh Allah ghafurur rahim ne sannan kuma Allah yana da azaba dama Allah ya faɗa ya ce ne نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الله من توبة الله كياتي منا وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم أبتن حديث براء بن عازب يرويته yace mun fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa wata jana'iza ne daga cikin ɗaya daga cikin mutanen garin Madina da muka zo wurin kabarin nan sai muka tarar ba a gama har kabarin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna mu ma sai muka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kewayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai fara tunatarwa me yace yake wa mutane ista'idu billahi min azabil qabr ku nemi tsaron Allah da kariyan Allah daga azaban kabari manzon Allah ya maimaita wannan so biyu ko so uku ma'ana ku yi ku ji tsoron Allah ku nemi tsaron Allah subhanahu wataala daga azaban kabari ku nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga azaban kabari so biyu ko so uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawar cewa domin mene idan bawa mutuwarsa ta fuskanto shi to tabbas kenan ya fara fuskantar lahira kuma aikinsa kenan na duniya ya fara yankewa kai ya ma yanke mala'iku na sauka a gabanka in kai mutumin kirki ne za ka gansu cikin fararen kaya fiskan suna haske kaman hasken wata fiskan suna haske da walƙiya kaman hasken rana tare da su a koren likafani daga gidan aljanna an sanya mu wannan likafani turare yana kamshi malam sai su zauna a gabanka iya ganinka in ka daga ido ba za ka shan su za su zauna sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo maka dan mala'ikan mutuwa ya zo sai ya zauna gefen kanka kusa da kanka sai ya zauna da ya zauna sai ya ce maka يا يا سيشيك أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى ربك اخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه في توجي تفجوا ورن غافرا الله ده رحمة الله يدفع شيء الله يكرم تامك يربو يجي سوكر مدى النبنسا كيما تحدث في أسفل القرآن شو عملي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ملائكة متوان زي شيلكي ملائكة متوان زي شيلكي أيتها النفس المطمئنة اخرجي فتو sai zuwa ga gafaran ubangijinki da kuma yardansa wannan ran sai a fara zaro ta ana zaro ta kamar yadda ake zara gashi a cikin kullu kamar yadda ake zare gashi idan ya fara cikin kunu wannan kunun zai san an zara abu ina ba zai sani ba to haka za a zara rabbuni to amma idan mutum ya zama to dan ta'adda ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a rika ciro ran shi farko maganin mala'ikun tukunin tashin hankali sannan za su rika ciro ran yadda ka san kamar misali a tsaga cinyanka a birne irin wannan wani da masu kuɗi suke sawa babu waya wanda za a ga akwai wani ɗaya ɗaya haka ta yi haka wannan ta yi haka kowane ɗaya tsarinta ya kai haka to a bin a tsaga cinyanka a tsaga cinyanki a birne wannan wayan a jikin cinyar sai a ba mutum mai ji da ƙarfi a ce ya ja ya za ka ji zafin ya za ka ji zafin to haka ba zafin rai in za a cire ya fi wannan dinki da saba'in shi wannan muminin da aka cire ransa kamar gashi to za ka ga ran yana ƙanshi za a yi ta shi mala'iku sai su rika cewa ran wane ne wanda yake ƙanshi ran wane ne sai a ce ran wane ne dan wane jikan wane mala'ikun nan sai su faɗa kyawawan sunanka da labazinka ba za a rika cewa ran plus ne ba a'a sunanka kyawawa za a rika kira ana ja ana tafiya babu inda za a je ba tare da wayannan mala'ikun sun faɗa kyawawan ayyuka kyawawan suna kuma sun faɗa abin alheri a gare ka ba da an kai zuwa sama ta bakwai sai Allah subhanahu wataala ya ce a rubuta sunanka a cikin wannan littafi da ake kiransa da suna illiyin wa ma adraka bi ma illiyun kitabun marqum yashhadu wal muqarrabun ha hada ce wannan sura din kana yaranka sai sai Allah subhanahu wataala ya ce a dawo da ranka zuwa wannan duniya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai a ƙara dawo da ranka nan duniya kuma sai a sa shi tsakanin likafalinka da mene da kai daga nan kuma mala'iku sai su zo maka mala'ikun nan suna zuwa sai su ce man rabbuka wane ne ubangijinka wane ne annabinka wa ma taqulu fi hadha rajul me kake faɗa kan wannan annabin to idan ka fara ka fara ansa lahiya lahiya to shi ke mana abin da zai biyo baya din mai sauki ne malam yake cewa duk wanda yake so ya tsira daga azaban kabari to dole ne ya nisanci dole ne ya lazumci abubuwa guda hudu na ɗaya ya kiyaye sallolinsa guda biyu na biyu yawaita yin saraka na uku yawaita karatun alkur'ani na hudu yawaita yin tasbih haka nan ya nisanci abubuwa guda hudu na ɗaya ƙarya na biyu ha'inci a amince maka zaman to ha'ini na biyu an da nimanci ɗaukan magana daga nan zuwa can ka ɗauka kai nan ka kai nan na hudu fitsari bawal ka tabbatar in ka tsugunna ka tabbatar in kin tsugunna kin gama wannan bawalin kuma ka yi tsarki kamar yadda a karantar da kai idan ko mutum ya zama to mene dan ta'adda ne to kaga shi dama ai azaba ne Allah mun tuba Allah ka yafe mu yan wana yana daga ci Allah subhanahu wataala ya hane mu abubuwa guda uku in kana son ka je lahira ka zama cikin sauki su ko to ka kiyaye wa'annan abubuwan al'amatu fi sala wasa a cikin sallah allahu fil qira'a wasa da karatu na gaba batsa yayin azumi kaga ne bana ka kiyaye me zai fito daga bakin ka na biyar dariya a makabarta an kawo mutum ga wani za a birne shi kana dariya ai kun bade mu aina lillahi wa inna ilaihi raji'un masala sallallahu alaihi wasallam da ya sallam ya ce alkabru awwal manzil min manazil ashra kabar da kake gani shine farkon masauki daga cikin masaukan lahira idan mutum ya tsira daga wannan kabarin to abin da zai tarar ma da sauki a lahira Allah ka tsiratar da mu ka sa kabarin mu ya zamanto dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna kar ka sa kabarin mu ya zamanto ku zazzabu daga cikin zazzaban gidan wuta yan wani ana daga mana hannu cewa lokacin da aka yi mu shirin ya riga ya kawo shi abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya ba da wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana malaman mu da shugunan mu gabaki ɗayan su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya amfana zuriyarsu jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka masa dalili Allah ya amfana zuriyarsa Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa jagoranci Allah ya ci gaba da amfani da shi wurin shitar da al'umma sauran ɗan uwa da suke kaiwa da komowa wurin ilmantar da al'umma muna ba Allah subhanahu wataala ya kara mana tafsiri ga baki ɗaya media shi namu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka mu tare ku da kai jimran kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfana ku yan ku Allah ya wuce yan ku albarka idan mu da zalika kafir alaihi ni al-maula wa ni al-nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi